baya ta farko ya ce idan ana yin addu'a ta alkunut a masallaci tare da liman liman yana addu'a mamu suna cewa amin to shi kuma wannan mamun sai ya ƙiya ce amin ɗin kuma sai yake yin tasa addu'ar daban kamar bai bi liman ba kenan a cikin addu'ar da ake hakan ya halatta kuma ya hukuncin haka ya zo da bid'a a cikin addini ya zo da abu sabo wanda babu shi a shari'a sana ya aikata haram saboda manzo Allah ce inna ma ju'ila al-imam li yu'tamma bi an fa sanya liman ne dan ayi koyi da shi koyi da liman idan yana sallah yana al-qunut in yayi addu'a ku ce amin amma ka zo kana taka addu'ar daban liman yana nasa daban ta wannan wani abu daban ka zo da shi sabo wanda bai da asali a addini shi yasa aka ce ka zo da bid'a kuma ku sani cewa shi addini mutum baya kirkiran abu ya yi shi da ka ra'ayinsa a'a yana jiran umarni ne me aka ce yayi yayi me aka ce kar yayi kar yayi kamar wani ya zo ya ce liman ya yi rukuyi ya ce shi bai zai rukuyi ba yana jira sai ya dawo su tafi kawai sallaka ta baci dole in ya yi rukuyi ka yi rukuyi ko wani ya ce shi a'a zai riga liman rukuyi kafin liman ya rukuyi shi zai rukuyi haka ya zo da abu daban ko ya ce shi ba zai ma jira liman ya sallama ba kawai ba zai bi shi ba da ya gama tayyarsa zai buga sallamar sai tashi ta bi sallar ta lalace to inna ma ju'ila al-imamu li itamma bih fa idza kabbara fa kabbiru duk gaggawan ka duk girman kanka duk isan ka an aka zo sallah sai ka jira neman ya ce Allahu akbar ya fara sallah kafin ka yi in ka kuskura ka riga shi kabbara ka riga shi kabbara shi daga baya biyo to ba shi kake bi ba sallar ku da ba kuma ba za ka isa ka ce an rubuta maka ladan kayi jam'i ba sunan kuskure ne ba daidai ba ne mutane su daina yin abin da suka ga dama da ra'ayi yanzu za ka saboda tsabar gaggawa an yi sami Allahu liman hamidahu ana dan addu'o'i shi sauri yake kafin liman din ya yunkura ya tafi rukui shi shi ya tafi sujjada yana can yana jira sai ya ƙarasa kunya ta ishe shi ya duba ya gama mu ba sau he haka na taba ganin wani ɗan gaggawa ana ɗaguwa sami Allah wa liman hamidu shi har ya gama har ya tafi liman ɗin kwashe na addu'a na ce ka liman ɗin ya burge ni ya ƙi sauka ya ƙarasa na gefensa bai je ba na damansa bai je ba ya rasa yadda zai yi haka ya tsaya ya sunkuya to dawowa zai yi a'a ya ƙarasa sujada bai isa ba da haka dole a hakan ya doge ya ta wani exercise na dole da ba a sa shi ba bai da kyau me na gaggawa fa idza raka farkau haka annabi ya ce in yi rukuyi ku rukuyi in liman bai rukuyi ba dan me zaka yi rukuyi wa idza sajada fasjudu in yi sujada ku sujada yayi bai sujada ba zaka yi sujada Allah gana da mu wai annabi kitso ya yi ko kuma ya ɗaure gashi barin ba ku ga'ida ku hutar da kanku ana samun wasu ne suna zuwa suna yin kitso namiji sai ga ya yi kitso ko kuma abin da muka sani mata ne suke mai kitso kitson gashi na ka to duk abin da ya kama na kama ne da mata haram ne namiji ya yi shi kuma ya sani ba irin wannan annabi ya yi ba manzon Allah yana cewa la'ana Allahu al-mutashabbihina min ar-rijali bin nisa'i wa la'ana Allahu al-mutashabbihati min an-nisa'i bir rijali Allah ya tsine wa maza masu ƙoƙarin kamanceceniya da mata namijin da yake ƙoƙarin ya me da kansa mace kamar 'yan daudu kenan in ɗan daudu da gangan yake harkar ɗan daudunsa sunansa tsinanne la'ananne haka annabi ya faɗa la'ana Allahu al-mutashabbihina min ar-rijali min nisa' duk namijin da yake ƙoƙarin kama ya mai da kansa kamar mace yana biye bi irin na mata ya saka kaya irin na mata ya sa ɗan kunne irin na mata ya je ya yi kitso irin na mata ya je ya yi kaza irin na mata ya ɗaura zani ya yi duk abin da zai irin na mata ka ji ce irin na mata dan akwai abin da ana tarayya da shi maza suna yi mata ma suna yi to duk wanda yake neman ya mai da kansa mace ya rena halittar da Allah ya yi masa a matsayin namiji yana ganin ba a yi mai daidai ba shi so sha'awar mata yake yi to wannan tsinanne ne in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan haka harkar daudu da mutane suke mu ce mai da kansa dan daudu ko taban shi kai sai wani kan tsarewa kamar shi kamar mace ka taba dan banza mara kirki akwai wani akwai wani dan daudu da muka yi tun muna yara a makaranta kai yaron nan mun dake shi duka muna yara fa naci haushi yake ba mu komai shi na mata yake haka kurin mu jawo makarantar boko yaran da sai zai dauro dan kwali ya zo shigo mana aji in ya tashi tsaya zai dokale mu sai sai sako dan kwali ya sa haka yana gantsara wata ran ya sako jambaki da gazal ya sako sarka wallahi malam in muka ritsa shi muka gaba cika shi sai ya ta kuka ya ce ba zai kara ba amma da yake abin yana nan gobe sai ya dawo a jakar makarantar sai da ko zani i ko tafiya yake ta mata yake magana daman ba sai kai magana ba haka kudin sai je zubo lalle to akwai irin waɗannan haram ne wannan bai da kyau kun fahimci wannan to wanzu Allah yana tara gashi idan gashin sai yawa yana ɗaɗɗaure gashin da kitso da ɗauri duk sunansa ɗaure ai shi ma kidan ai ɗaurewa ne kawai na dabara ne da hikimomi da haka annabi saboda yawan gashinsa kamar da imamu tirmidhi ya rawaito a cikin shama'il muhammadiyya sahabi yake cewa ma ra'aitu dhi limmatin min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam taba ganin mutum mai mutum mai limma mai limma mai tarin gashi gashin annabi har kafada yake sauka ba irin gashi na da naka bane kuma shi gashinsa ba irin gashi na da naka bane dunkulallen gashi yanzu gashi na nan in zan sa kum zan taje sai na yi haka sai na yi da gaske kafin ya kai ƙarshe to shi gashinsa da hannu ma ake taje shi da ya yi fa haka da yatsu haka da ya jefa nan sa fa sallallahu alaihi wa sallam to yana tufka shi ne tufka shi yake sai mai da shi ko gefen nan ko gefen nan to sai wani ya zo ya je kawai ya kai kansa saboda ya ga arna suna kitso sai ya je a masa kitso ya ce in kai magana ce ai annabi ma kitso yake to wai yake da gashi irin na annabi har a ce ya irin na annabi ba gashi ba irin na manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam gashin sa har nan yake sauka har nan kaga dole ba zai bari ya rufe mai fuska ba dole sai ya mi sai ya daddaure shi ya tuttuke shi alaihi salatu wassalam kaifa charkwai charkwai kamar tsanu kuma ga bala'in tauri gashin ka dai inda kai kwana ɗaya baka taji shi wata an yi da gaske har tsifa kake su ko ba za su yi tsifa ba ba tsifa gashin baya ma naɗewa kwata-kwata tsaraka irin wannan ɗabi'ar da maza wasu mutane suke ko da sunan wata aƙida ko da sunan wani gayu ko wani abu ko koyi da turawa wannan haram ne ya kamata mutane kuma su kiyaye Allah ya gane da mu hakan mata masu mai da kansu maza mace kawai ta rinka kama irin na maza haram take arrajilatu minan nisa'i kenan mace ta mai da kanta namiji ta saka wando irin na maza daga wata mace wai ta saka babbar riga da hula zanna bukar namijinta ta dauka an dauki hotonta wai ita shakiya kin shiga aikin tsinuwa ko namiji ya je ya saka bareziya ya saka hijabi da niqabi wai shi mace ka shiga aikin tsinuwa duk mutum da take kokarin mai da kanta kamar maza haram take aikatawa amma akwai wandan maza akwai wandan mata dan mace ta sa wando karka ce ta yi kama da maza da ta kama da namiji a akwai wando irin na mata zani ma akwai na maza akwai na mata riga shirt akwai na maza akwai na mata duk ana bambanta su rigar sanyi akwai na maza da mata facing cap akwai na maza da mata haka ne to haka kitso ma akwai na maza akwai na mata da ka ku kula sai ku bambanci atamfa ba za mu ce atamfa kama da mata ba ne saboda akwai al'adunmu da su kuma kayansu atamfa ne akwai wasu ƙasashe ma afirka su ba ruwansu da wata shadda ko ni yadi irin wannan atamfa ne kayansu da mazan da matan duk atamfa ne to kaga atamfa ba za ta zama dalili in ka ɗinka atamfa a ce kayi kama da maza ba sai dai in ka yi ɗinkin atamfa ka sa a maka riga irin ta mata da da da sket irin na mata to wannan shine kai kama da me kai kama da mata kamar yadda shadda ai mata suna sa shadda ko shaddar da ka saka fara mace za ta yi dinkawa ai mata aiki amma irin na mata ba haramun bane lesi maza suna sa lesi duk da akwai na mata akwai na maza amma akwai wanda ana tarayya a ciki to shi ma wannan ba haramun bane wanda al'ada ta tabbatar duka ɓangarorin guda biyu suna amfani da shi ba laifi bai silifas. mace tana sa silifas namiji yana sa silifas. haka ne ko ba ka bane takalmi boot nam akwai na mata akwai na maza to duk wannan abubuwan tunda akwai na maza akwai na mata mata za su yi sa nasu maza ma za su yi sa nasu amma asali namiji ya kokari ya mai da kansa mace wannan haram ne ko mace ta mai da kanta namiji haram ne kuma an gama yaro yana irin wannan ɗabi'ar to ai kokari a tsawatar masa wai wani ne yazo sallar magariba salloli raka'a biyun nan na magariba na farko fatiha da sura sai ya boye fatihar kaɗai kuma sai ya ta a bayyane ya canja offside da wani ya abu wai ya sallarsa sallarsa ta yi eh sallarsa ta yi amma ya yi kuskure zai yi sujada ƙabli zai sujada ƙabli saboda ya canja ya yi ragi maimakon ya bayyana kuma sai ya ya ɓoye karatu da haka ba daidai ba ne kuskure ne kuma wannan ba da shawara yan uwa rinka zuwa makaranta shi irin wannan karatun da kuke gani zama a wurin riba ne ba wahala ba komai a zaune kake kawai ana ta faɗa kana ji kana naɗa. ko da baka sa littafi ka rubuta ka haddace ba to yana zama a cikin ƙwaƙwalwarka to amma abin tausayi shine sai ka ga mutum yanzu mutum ɗalibi da Allah ya masa arziki ya samu karatu a irin wannan jami'a irin jami'a nan ta bayar ko ABU Zaria alhamdulillah ba ku da damuwa komin bukon da kake karantawa sai ka ga dama ka koma gida kana jahilci kana jahilin addini ana karantar da addini ana programs na addini to amma sai ga ɗalibi ya zo bai da alaƙa da masallaci abin tausayi da safe ya tafi ya je ya yi lacca ya gaji ya dawo yan uwansa dan magariba isha'i da zai je masallaci ya dan yi zikiri ya dan ga yan uwansa ya saurari ilimi ba zai je ba shekarunka suna ta tafiya kuma kai musulmi ne wata dama za ta iya samun ka zo ka ji kunya kuma wannan addinin ana bin ka bashi ka iya shi ka san shi tunda kana sallah to yaya za a yi kai sallah a daidai baka je aka koya maka sallah ba wannan karatun da kake fa a iya duniya ne kuma ana so ne kai amfani da shi ya zama tsani ya zama lada da zaka taka ya kai ka gidan aljanna to ka kashe kanka a addinin baka san karatun addinin ba kuma ba hana ka aka yi ba tsarin jami'a bai hana ka je ka nemi ilimin ka na addini ba to me yasa wataƙila a garin ba a ba da irin wannan karatun wani a ƙauyensu ba wani malami da ya girma da zai kai zai zauna karantar da mutane barin gaya muku amfanin ku yan boko ku rinka zuwa makaranta addini wallahi yau din nan da asubahi wani bawan Allah ya kira ni daga wannan ƙasar da na buga muku misali Australia ya ce malam ni likita ne dan boko ne ni amma wani yanayin aiki yau ya kai ni gani ina kasar Australia malam yace ban taba zuwa ba na ga ikon Allah yace malam na je na ga arziki na ga turawa na gaske ya ce amma abin tausayi ba addini masu addinin suna bala'in kishin addini amma ba ilimi ya ce limaminsu na juma'a da yake musu sallah ya ce mala in ka ji yadda yake gaggatsa karatun ƙura'ani nan ba daɗi ya ce babbar jiha kuma shine babban malami ɗan pakistan ne ya ce amma wallahi bai iya karatun fatiha da sura bai iya ba ya ce kuma shine shek ɗinsu ya ce kasa malam ya zo juma'a ya yake yi zuwa ya ce je browdin ya samo riyadu salihin da fassarar turanci sai dauki hadisi ɗaya a hudu babba gaba ɗaya sai karanta arabic text ɗin na riyadu salihin wannan littafin sai ya ɗauko fassarar turancin ko sharhi baya iya yi ya ce in ya zo karanta hadisin ma larabcin fa baya iya karanta shi daidai ya ce sai ya zo ya karanta da littafin kuma a hannunsa ya karanta fassara sai ce wa kumu ila salatikum sai alhamdulillah alhamdulillah sai a tashi a sallah ya ce malam kwatsam sai gani na zo ya ce ni dan boko ne malam kuma boko ne kawai ne ni likita ne ce ina zuwa suka ce Nigeria ce masha Allah alhamdulillah you have many scholars irin turancin su ne many scholars you have many scholars ah no no no no you are our imam ba ruwansu da cewa yayi arabic yayi islamic studies ah the moment kawai shi daga Nigeria yake you have many scholars ah no no you are educated you have islam ka duba malam duba Nigeria da ake yakar ashe Allah ya sa muna da matsayi in mun je wata ƙasa ma ana samu mai limanci saboda mu 'yan Najeriya ne Allah sa ka su tura mutumin can ɓangaren. ya ce malam, ya ce malam sai gashi an sani yau ina liwanci, ya ce yanzu asuban nan malam wallahi ni na liwanci. Ya ce daga nan kuma na fara tuno wayya aka yi ne kam ni na ya hadda ne ko ban ya hadda ba ko ya aka yi. Ya ce wallahi a lokacin ya je neman Qur'anin sai yana biyawa. yace in garin Allah ya waye ne wanka na saka kwaɗina in shiga asibitin su in je ne aiki abin da ya kai ni in lokacin sallah kuma a tura ni yace yanzu tashin hankali na sun ce tarawih ramadan alhamdulillah wallahi kai ce wallahi yace na rasa inda yace na yi kuskure na karbi limanci yace wallahi ban hada je Qur'ani nan ba ya ce malam ka sanya suke suke ya ce wallahi ƙoƙar tura wannan turawa ne fa ya ce sun karɓi addini da gaske amma ba ilimi ya ce ba mai da'awan ma babu harkar kuɗi da duniya kawai ake yi ya ce suna son Allah ya ce kasan me suke ya ce duk garin gaba ɗaya mutum uku ne suka iya karatun ƙur'ani wallahi ya ce jihar da yake ta yi goman kano fadin ƙasa ta yi goman kano ya ce amma wallahi a wurin da ke iya sanin su ce mutum uku ne a babban masallacin suka iya karatun ƙura'ani ya ce kasan mai suke hisa raba ƙura'anin kashi uku kai ashirin ɗan farko kai na tsakiya ogan su ya ɗauki wajen bakar-bakar ya ce haka suke an zo sallah sai wannan ya wuce ogan sai ya fara yana rike da ƙur'aninsa yana yi yana yi yana yace wallahi tura wannan malam haka za a yi kwana goma farkon nan a musu izu ashirin suna tsaye in an gama wannan sai ya stepin down ce ka thank you very much ce ki you perform well and well alhamdulillah you are, we are happy kaza kaza kaza yace wannan ma yace haka suke karatu in an zo idi fa haka zai wankansa ya je browsing ɗinsa ya ɗauko takardar sai karanta musu su ta godiya wa Allah zai a muslims kaji wannan to akwai wani ɗalibi na shi ma irin ka ne sai je wata ƙasa cikin ƙasashen turai ɗin nan ya samu makaranta scholarship ne ba scholarship bai samu makaranta yana sauka da aka ganshi da alamar gemu aka ce alhamdulillah we've got a brother brother alhamdulillah brother saboda ba su da liman sun rasa yadda za su yi yan india da yan america da yan australia da yan canada da yan ina ne iya musulminsu sun rasa waye zai yi musu jagoranci ya ce malam tun daga airport da aka ɗauko ne aka ce to brother we have a meeting today for our uh, muslim gatherings and prayers and preaching and juma prayers and everything ya ce to sai ya tunanin shi ba a jami'a fa da ya je karatunsa shi harkar mss ɗin ma da masallaci ma shi ba zuwa yake ba ya ce bai taɓa zama ya hada ba ya ce wallahi mana ana zuwa kawai zaman farko aka ce come on kai mana sallah ya ce haka ya shahada ya wuce a lokacin ya gane ya yi wa iyayensa addu'a da suka sa shi islamiyya tun yana yaro ya ce wallahi makarantar islamiyya ta tunu ya ce mala in takaice maka ya ce facebook ɗinka nake shiga sai in bi hudubobinka na juma'a sai in downloadin sai in ta jotin ta jotin ta jotin ya ce in na ga wani hadisi da na ɗan iya shi haka sai in maza maza sai in rubuta shi fassarar tun da na iya hausa sai in premin yaya me aka faɗa ya ce in na ɗauki hadisi ɗaya zai rinka bayani a kasa har lokaci sai ya yi na tani wallahi tallahi ya ce aya ɗaya wani lokacin zai ɗauka ya ce ya ce ya ce ya ce aya ƙur'ani akwai bayani da yawa a cikin ta ya ce sai ya ɗauki lokaci gaba ɗaya kan ta ya ce daga nan na gane illar ɗalibi ya zo yana makaranta baya sirka da addini in anan ka guji harkar addinin wataran aiki zai kai ka ko injiniya ne kai ko likita ne kai ba ma da sunan addinin zaka je wata ƙasa ba da sunan bokon ka je ka gani yanzu duk waɗanda suke performing better suke performing well a ƙasashen nan na tura gaba ɗaya ai ba yan islamic studies bane wallahi ba yan arabic bane ba yan islamic studies yan bokon ku ne da suka samu aiki a ingila suka samu aiki a america suka samu aiki kaza wannan dan commitment na addinin na jami'a shi ya taimake su kaga su suke rike shugabanci na musulmi kuna wasa Allah ya girmama da haka ku zinka zuwa makaranta in shekara hudun nan zaka yi ko uku ko kaza sauransu kai kokari ka amfana da shi kamar da maza saboda ba wanda ya san ina Allah zai kai shi kana fa aiki a cikin ma'aikatar ku kai sai a ce an samu wata dama za a tura ka wani course two years two years yanzu wannan yaron ya ce yana zuwa ana ce mu a mu je a canja maka visa za mu mai da kai za mu maka resident permit ya ce malam da na ga kuɗin da suke ɗauka na tuno wahalar da nake a Najeriya ce ka ai na samu wurin zama wallahi tallahi malam to ka sani ko Allah zai maka wannan to amma fa ba da bokun ka za su ɗauke ka ba ba saboda tsabar bokun bokun kai zuwa kai koya a can yanzu suna sha'awan ka dan me saboda addini naka ku daina rena kanku dan wannan zaman da kake a wajen karatu dan sauraron nan da kake wallahi wata ran sai ga ka zama al'umma kar ku yi wasa ina muku fatan alheri Allah ya sa mana albarka Allah ya ba mu dacewa wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi amin